بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله زام تشي أتشكي وانا لتافن نامنا نظم الإمريدي زام كرنت كان وأكواتها كان دعين وانت yawwa to amma kamar da muka saba za mu duba shi a cikin wannan da matani na ajrumiya din sai mu karanta sharhi shi mai ajrumiya ya ce babul awamil dakilata alal muftada'i wal khabar ko babi na amilai wanda suke shiga muftada da khabar in ba a manta ba dai muna ta faɗa abin da ake nufi da amilai shine wasu kalmomi da suke da wata al'adar da in suka sako kalma gaba sai ta yi wani abin da suka sa ta a gaba kamar irin su kana amila ce in ta sako kalma a gaba sai ta yi rufuwa sai ka ji cewa kana lahu to irin wannan shi ake cewa amili irin su inna amila ce daga cikin aikin ta in ta sa kalma a gaba sai ta yi fataha sai a ce inna laha ka fahimta to wannan duka ana ce musu amilai irin su in idan ta da fi'ili mudari'i alaka adata sai yayi rufu'a sai ka an ce in ya kum ko in ya karuj ko to wannan abin shi su irin waɗannan kalmomin su ake cewa amilai su ma'aikata ne in dai suka sa kalma a gaba sai sun mata aiki yawa muna ta maimaitawa ne saboda wani in aka ce amil din ma aka shiru sai ga shi wani an rikitar da shi ko wani aka ce babul awamil adda ya ce to wannan wani irin ma'aikata ne wahiyar salasatu ashiya abubuwa ne guda uku suke shiga muftada da khabar kana wa aka wato akwai kana da yan uwanta wa inna wa aka wato akwai inna da yan uwanta wa zanantu wa aka wata da akwai zananta da yan uwanta fa amma kana wa aka wato amma ita kana da yan uwanta fa innaha tarfa'ul isma tana wa suna rufu'a ne daga lokacin da kala ta shiga cikin muftada da khabar to yanzu ba sunan sa muftada da khabar ba in ka ce Allahu gafurun ko Allahu muftada ko gafurun labari amma daga ka samar kana to fa ba sunan sa yanzu muftada ba da ka ce wa kana Allahu sai ka ce gafuran to da ka ce wa kana Allahu yanzu Allahu sunan sa ismu kana gafuran sunan sa kabaru kana ba muftada kabar ba ina fatar an fahimci wannan karatun yau wato shine wahaya shine kamar ka ce kana akwai kana a ciki kana kamar ka ce wa kana Allah sai ka ce gafuran irin sa amsa zaka ce amsal jawu safiya shine amsa kamar wayan gari da safiya amsal jawu safiya an waye gari sararin sama ya wartsake irin su asbaha shi ma asbaha shine yin abu da safe ko tashi abu da safe sai ka ce asbahal maridu shafiyan an waye gari mara lafiya ya warke abaha shi kuma abaha shine kamar yin abu da lokacin walaha kamar irin da rana haka ko rana bata gama fitowa ba ko sai ka ce adahar sahabu sai ka ce mumdirin ko mumdiran ko su girgije ya zubar da ruwa da lokacin wannan irin su zalla shi kuma zalla shine kamar wuni shi kai Qur'ani ya ce zalla wajhuhu ko muswaddan kaga zalla sai ka ce wajhuhu kaga yi ruwar ko labarin ta ko ya ce muswaddan irin su bata shi kuma bata shine kamar kwana sai ka ce batal maridu sai ka ce bakiyan batal maridu bakiyan mara lafiya ya kwana yana kuka irin su sara a karatun mu na baya mun bada misali ko sara dinu sai ka ce ibrikan ko ta'o ya zama buta irin su laisa irin su wa mazala wa manfakku duk zamu magana su a gaba wa laisa irin su wa mazala wa manfakku laisa kuma kamar korewa take yi sai ka ce wannan laisal jawu safiyan ko sarari bai wartsake ba wa ma zala ita wannan wa ma zala da wa manfakka duka ka kusan ma'anar su ɗaya ne wa ma zala bai gushe ba wa manfakku shi ma bai gushe ba wa ma fatiha shi ma bai gushe ba wa ma bariha shi ma haka wa ma dama shi ma duka yace wa ma tasarrafa minha da duk abubuwan da suke sarrafuwa da shi saboda ita kanan tana sarrafuwa duka za mu magana a gaba insha Allah na hau kamar ka ce kana in ka ce kana sai ka ce kana zaidun ko shafiyan ko ko kanal maridu shafiyan ko mara lafiya ya kasance ya warke ko to in ya kuni ne ma fa haka zai shi yasa ce maka wa mata sarrafa minha da abubuwan da suke sarrafuwa da shi ko sai ka ce kun eh shine shine wa mata sarrafa waya kunu sai ka ce waya kunul maridu sai ka ce shafiyar ko ko kuma kun kunul maridu ko shafiyan irin su asbaha shi ma asbaha kamar wayan gari ne asbaha asbaha aljawu ko safiyan ko to irin su yusbihu su ma sai ka ce yusbihu aljawu safiyan irin su asbah shi ma kaga fi'il al'amri ko taqulu zaka ce kana zaidun qa'ima zaid ya kasance ya tsaya ko walaysa amrun shakisan amru ba a kwance yake ba wa ma ashbaha min zalika ko da abin da ya kama da haka to wannan su ne a kana da ita da ‘yan uwanta ko? To sai mu zo nan mu duba su? Imamul Imridi ya ce maka, ya ce, Irfa, bi kana lamubta da suman wakabar, bi hansi banna kaka kana zaidun za basar. A ya ce, Irfa, bi kana lamubta da suman wakabar, bi hansi ban ka kana zaidun za basar. imamu da ce irfa bi kana kai rufu'a da kana almubuta da irfa mubtada irfa almubtada kai wa mubtada rufu'a bi kana amma fa da kana da kada an ce wa kana Allahu gafurar rahima to wannan Allahu wa kana Allahu wannan rufu'ar fata daban ce ba waccan irin waccan rufu'ar Allahu Allahu gafurun bane fa ka fahimta ai daman Allahu gafuru shine mubtada ko sai ka ce wa kana Allahu gafura in ka kalla ai Allahu bai canza ba ko to anan fa sabuwar rufu'a ce ba waccar wacce ka sani bane ita wannan rufu'ar an yi ta ne a matsayin su na ismu kana ba a matsayin sa na mubtada ba dan Allah ka kula da wannan karatun shi yasa ce baka irfa kai rufu'a al mubtada ga mubtada bi kana da kana ka fahimta isman halin kasancewar shi wannan sunan da kama sarfar ismai sunansa ismu kana wal kabar shi kuma sunan na biyu sai zama kabaru kana eh so da haka shine abin da yake nufi bihan sibanna biha da ita ne insibanna insiban wal kabar shi labarin ma bihan siban da ita dai kanan ne za ka yi masa nasaba din farko sai a ce ismu kana na biyu kuma sai a ce kabaru kana wanda kai masa nasaba din zai kamar ka ce malam bangana ya ce ka kana zaidun zabasar kamar ka ce kana zaidun zaidu ya kasance kaga kana zaidun zabasar ma abocin basira to kaga kana zaidun zaidu ya kasance kaga wannan rufu'ar to kana ce ta yi shi yanzu zaidun din sai ka ce ismu kana to ina fatahar da take yi take wa kabar din ina fatahar ai an ce kana na farko za ta masa rufu'a na bi ta masa fataha ko to an ce kana zaidun to ina rufu'a ina fataha ɗayar ina kwato da ita za ɗinan shi ne ai ai ai za asma'ul kamsa ne in marfu'i ne sai ka ce zu in mansubi ne ka ce ra sai ka ce ja'a zu ko ra'aitu za marartu bizi kwarai ku asma'ul kamsa ne to wa kana zaidun zaidi ya kasance za ba sarma abocin basira to kaga kana zaidun wannan zaidun din ismu wannan an masa rufu'a ne saboda ismu kana ne za dinan kuma an da shi bai fata ne ba ce masa zu ba saboda kabaru kana ne dan Allah ka gane wannan karatun yawwa yace kaza ka abaha zalla bata amsi wa hakaza asbaha sara laisa wa hakaza abha hakan nan abha take abha yadda kana take yi ita ma haka take shi yasa kaza ka abha hakan nan abha haka take yi zaka ce abhal wardu ya bisa ko abhal wardu ya bisa an waye gari fure ya bushe kaga abhal wardu amma kaga a tsari alwardu ya bisu shine ai mubtadan ko da kabar alwardu yabisun shine mubtada da kabar sai ka ce alharwardu an waye gari fure yabisan ya bushe to kaga alwardu anan ismu azha ne yabisan kuma kabaru azha ne ka gane irin su zalla shi kuma zalla shine kamar wuni zalla ka fahimta sai za ka yi cewa zalla zaidun sa'iman zaidu ya wuni yana azumi kaga zalla zaidu amma asalin ya karatun yake zaidun sa'imu zaidu yana azumi to amma da kasa zalla ya ce zalla zaidun zaidu ya wuni sa'iman yana yana azumi to kaga zaidun dinnan zalla zaidun zaidun nan sai ya ce ismu zalla ne sa'iman din kuma ya ce kabaru zalla ne shi yasa Qur'ani ya ce zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim su kafirai da ba sa so haifa musu ya mata in aka haifa musu ya zalla wajhuhu sai su wuna fuskar su kaga wajhu ko kaga tayi rufa ko muswaddan kaga tayi baki to kaga zalla wajhu nan sai a ce ismu zalla ne muswaddan sai a ce kabaru zalla ne wa bata hakan nan bata shi kuma bata kamar a ce an kwana ka fahimta zaka cewa bata muhammadun sajidan muhammad ya kwana yana sujada mana ya kwana yana sallah ko kaga muhammadu amma a ka'ida inda muftar da kawai ne ka ce muhammadun sajidu ko sai ka ce bata muhammadun sajida to shine bata irin su amsa amsa shine kamar yammaci ai abu da yamma ka fahimta shine abu da yamma shine amsa zaka yi cewa amsal imamu wa'izan amsal imamu wa'izan shugaba ya wuni yana wa'azi kaga a ka'ida in muftada kawai ne kace al imamu wa'izun ko ko to amma in aka zo wannan sai kace amsal imamu sai kace wa'izan to shine amsa ko wa haka za asbaha hakan nan asbaha shi kuma asbaha shine kamar yin abu da safi ko sai kace asbaha diku sa'ihan an waye gari zakara yana cara da asuba shi asuba shine kamar yin abu da asuba asuba diku sa'ihan an waye gari da asuba zakara yana cara to kaga in zaka cire asbaha sai ka ce addiku sa'ihun ko zakara yana cara dan Allah kana gane karatun nan yawa asbaha yace sara sannan sai sara ita ma sara ita kuma Sara tana nuna abu da ya juye ya zama wani abu daban. Ka fahimta? Kamar ka ce Sara al'ajinu kubzan, Sara al'ajinu kubzan kulli. Al'ajin shi ne kulli kamar gari da aka dama ko? Sara al'ajinu kubzan kulli ya zama masa. To kaga Sara kaga ya zama wani abu daban ko? To shi ne Sara ita ma. To kaga Sara al'ajinu kubzan. Kaga al'ajinu ismu sara kubzan sai a ce kabaru sara ko shine sara sai laisa laisa sai laisa ita ma laisa haka take sai ka ce laisa lajawu ko safiyar ko eh sai dai laisa ne tana dan wasu yan abubuwa ita laisa ita laisa idan aka gabatar mata da istifhami to labarin nata sai dai a sa masa ba a gabansa ka fahimta za ka cewa laisar jawu safiyan ko wuri bai wartsake ba ko ko kuma laisa zaidun shakisan ko zaidu ba a kwance ke ba ka fahimta amma an kasa in kai masa istifhami sai ka ce alaisa sai ka ce alaisa alaisa zaidun bi shakisin ka fahimta in dai ka sa masa istifhami to to kabar din he dai ka sa masa ba a gabansa ka fahimta shi yasa Qur'ani sai ka ce alaysallahu sai ce bi ahkamil hakimi kaga alaysallahu kaga Allahu ismu laysa ne ko bi ahkami kuma wannan badin da aka sa an sa ta ne a matsayin ta zama jarun wa majrur ta zama a matsayin kabar dan laysa ka fahimta in dai aka istifhami to sai dai a saba sai ka ji Qur'ani ya ce alaysallahu bi kafin abdahu ko alaysallahu sai aka ce bi kafin to wannan ba din an sa ta ne saboda an fara da istifhami ka fahimta to shine ita ma wannan akwai abagnan da yawa amma dai sama saman yafi ko yawa to shine akwai irin su laisa fati'a wanfakka wa zalama amma ma abari arba'uha min ba'd nafyin min ba'd nafyin tattadih yace fati'a wanfakka wazala ma'abarih arba'uha min ba'd nafyin tattadih yace fati'a sai fati'a shine ma fati'a manfakku shine ma manfakku wazala shi ma ma zala yace ma'abarih haka shi ma tare da barih shine ma bariha yace arba'uha waɗannan abubuwa guda hudu da karanta ma gaba daya min ba'd nafiyin bayan an yi nafayi ne korewa tattazish ma'ana su take fita fati'a sai dai kace ma fati'a ka fahimta manfakku ma zala ma bariha duk ma'anar su ɗaya ne duka sunan na wani abu ne wanda ba a yanke shi ka fahimta za ka iya cewa mafati a yi fara ko za ka iya cewa mafati a bakarun jalisan mafati a bakarun ga shinan fati'a mafati a bakarun jalisan zaidu ai bakaru har yanzu yana zaune bai gushe bai yana zaune kaga suka nuna abu ne da ake ake dawama a kansa ko har yanzu bai gushe bai yana zaune kaga ma'anarsa yana nuna wani abu ne wanda ake dawama a kansa har yanzu ba a daina ba ko to dukkaninsu haka suke nunawa wannan guda hudu gaba ɗaya suna wani abu ne da ake ba a daina shi ba har yanzu sai manfakko ko zaka ce manfakko aliyan muhsina manfakko aliyan muhsina aliyu har yanzu bai gushe ba mutum ne mai kyautatawa kaga wani abu ne da yake har yanzu bai daina ba ko kaga ma'anar su guda ne ko sai ma zala zaka ce ma zala mu'azun aliman ma zala mu'azun aliman mu'azu bai gushe ba har yanzu malami ne har yanzu yana koyarwa kaga shi ma har yanzu kaga malan su guda ne ko sai irin su ma bariha ita ma bariha duka magana duka ne ma bariha muhammadun qari'a muhammadu bai gushe ba har yanzu yana ta karatu ka fahimta yawwa to shine wannan to wannan yake cewa ma bari ko arba'uha min ba'd nafyin tattadih eh akwai guda ɗaya ai ko akwai guda ɗaya akwai ma dama ko akwai ma dama shi ya kawo ta nan ko bai kawo ta ba to akwai ma dama ita ma ƴar uwarsu ɗaya ne eh ma dama ita ma ƴar uwarsu ne duka tafiyar su ɗaya ne eh shine yake cewa kazaka dama yawa shikenan ga ta nan kazaka dama hakan nan dama shi ma zaka cewa ma dama muhammadun qari'a ba adama zarfiya dukkanin su bayan ma ne zarfiya wannan ma din da aka kawo zarfiya ce ai lokaci take nawa kace ma fati a bakrun jalisa zai dube gushi ba har yanzu yana zaune kaga zarafi ce ko lokaci take nunawa ko man fakka aliyan muhsina aliyu bai gushi kaga zarafi ce ko wahayal lati takunu masdariya kuma ma ce wacce take kasancewa masdariya zaka same zaka same ta ma ce masdariya zaka same ta ma ce masdariya in ka kalla ga abin da aka boye a ciki a cikinta za ga masdari ne yace wa kullu ma sarraftahu mimma sabaq min masdarin wa ghayruhu bihil tahaq wa kullu ma sarraftahu hakan na o ma, na wahayar lati ita ce wacce ta kasance ta kunu masdariya ma wadda take kasancewa masdariya ka fahimta misali masdari shine wanda in ma'anar abin ta fita za ga kusan ba ta da alaka da lokaci ka fahimta kaga an ce jalisan ko kaga jalisan fi'ili madi ne ko mudari ko amri kaga jalisu ya jalisu ko sai a ce julusa zama ko to za ka ga yawanci irin wannan madin abin da ta faɗa kamar abin da kamar yana tare da masdari ne ka fahimta kaga jalisan ma'ana julusan ne ko ko yawwa to shine takunu masdariya wa kullu ma sarraftahu duk abin da ka sarrafa shi min ma sabak daga abubuwan da suka gabata ka sa akwai wanda ake sarrafa su ko kamar kana sai ka ce ya kunu kun to ko da ka sarrafa su to wannan abin da suka saba ba za su daina ba ko da ka sarrafa su ana sarrafa su ka fahimta yawwa shine wa ma sarraftuhu min ma sabak min masdarin daga masdari wa gairuhu bi iltahik wa gairuhu waninsa iltahik iltahak ana hada su ne bihi da su waɗannan din kamar ka ce to malam ban gane ba yaya ake nufi da waɗanda ake sarrafawa yace ka kun sadiqan kamar ka ce kun sadiqan la takun mujashiyan kaga kun sadiqan kaga kun sadiqan ka kasance aboki ko ka kasance kun sadiqan kasance sadiqa kaga sadiqan dinan ai kabar din mubtada ne an share mubtada ne ai kamar ka ce kun muhammadun sadiqa wala takun mujashiya kar ka kasance me me nisa kamar wala takun muhammadun mujashiyan ko muhammadu kar kasance me nisa aka share mubtada ka fahimta to kaga dai koda kaga kana ya kunu kaga kun to kaga duk abin da suka saba ba su daina ba wanzur li kauni musbiham muwafiya ko wanzur li kauni wanzur kai duba li kauni kasancewa ta kaga kana ya kunu kaga kauni ka fahimta kaga nan kauni da yace kaga wannan ni din shine shine na farko aiko shine mubtadan aiko ni dinan ba sunanka aka bore ba kaga musbihan kaga shine kabar din kaunu ko kana ya kunu sai ka ce kaunan ko to wanzur li kauni wannan ni din shine marfu'in farko musbihan kuma shine kabar din kaunin nan ka fahimta muwafiya wanzur li kauni kai duba li kauni da kasancewa musbihan wanda na kasance na waye gari muwafiya mai cikawa to wannan shine wallahu alam shi ma an gane ko dai sai a hankali na'am